الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da ci gaba a cikin littafin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na kitabut tauhid yau shine darasi na 15 kuma zamu tashi a babi na 15 yau mun saita kenan ko darasi na 15 babi na 15 daga wannan masallaci na al-ahfat cikin garin Gombe muna fatan Allah ya amsa mana ibadunmu Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya mana jagoranci muna maka godiya ya ubangiji muna jinjina a gare ka bisa ni'imomi da kai mana wanda ba za su kirgu ba muna neman gafara a bisa tafsiri da muke a wajen bautar ka Allah ubangiji ka yafe mana za mu tashi babi na goma sha biyar kuma shine darasi na goma sha biyar babu qaulillahi babu qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun wannan babban babi ne wannan babban babi ne da yake nuna baka da gata sai Allah karka yadda ka yaudaru da tunanin wai wani zai iya maka katabus a rayuwar nan ta duniya ubangiji shine majibincin lamarin kowa wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun almutawakkiluna kuma almutawakkilun duk wani mai tawakkali na Allah na gari Allah kawai yake dogara da shi ba wanda zai iya cutar da kai ba wanda zai iya amfana da kai sai wa sai Allah shi kare to wannan shine Allah ya malam ya bude mana da wannan aya ayar ma ta zama sunan babin ne babun babi qauluhu ta'ala qaulullahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ayushrikuna ashe za su ke shirka da wasu mutane ma la yakhluqu shay'an wanda ba zai iya halittan komi kankantan abu ba zai iya halitta ba wa hum yukhlaquna kai wanda kake ganin zai iya taimakon ka shi ma halittansa akai ya za ka je ka samu wanda ba zai iya halitta ba ka bauta masa alhalin shi ma halittansa aka yi kai bari ma ku ji wala yastati'una lahum nasra ba za su iya taimakon ka ba wa hum yunsarun su ma taimakon su ake amun yi wannan karatun jiya duk wani wanda yake ga zai iya taimakon ka to ya hana kansa mutuwa amma wanda ake zo a bautan sun mutu mun samu labari sun kai kansu ma wajen arna kafirai asibiti don su duba su ya zai wanda zaka je ka ce yayi maka bala'i yayi maka damuwa amma ya shiga damuwa ya tafi wajen kafirin da baya tsarki ya ce ka min magani kaga babu asararre irin ka kenan ko ka tafi kabari wanda baya jinka ko a rayuwarka ta duniya kake ganin akwai wasu mutane wanda in ba ka tare da su ba za ka tsira ba ba za ka samu rabon rayuwa ba ba a yi mutumin da in babu shi ba ba za ka rayu ba ba a yi mutumin da in akwai shi zai iya cutar da kai ba sai Allah shi kadai Allah shi kadai ne mai wannan to don me yasa zaka kibota wani don me yasa hankalinka zai ke tafiya kan wani don me yasa zaka damuwa da wani mata tana ji da mijinta tana ganin ya yi samu kaza ya samu kaza ya samu kaza yayi abin da ya ga dama amma tana nan tana manna da shi saboda tana ga ne mai azurta ta ne mai abin nan dinta a'a a wajen aikinka kana ganin in ba mai gidanka ba za ka tsira ba kana ga in baka samu aiki ba ba za ka tsira ba kana ga wani a garin ku in ba shi babu tsira ayushriku na ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ashi za a yi ta yin shirka ga Allah subhanahu wataala ga abinda su ba sa halitta ba sa yin halitta su ma halittan su ake yi wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun ba za su iya taimakon ka ba su ma taimakon su ake sai malam ya kawo mana aya ta gaba والذي تدعون من دونه لا يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير lalle wa'anda suke kira din koma bayan Allah ma yamlikuna min qatmir ba su mallaki ba abinda suka mallaka koda kwatankwacin qatmir ne shi ne ɗan abin bayan bayan dibino ɗin nan ba su mallaki komai ba ƙwayar zarra abu ƙwaya komai ƙanƙantansa ba su mallaka ba in ka ɗauki jerin ayoyin guda duka yulijul layl zaka ga sai Allah sai da ya faɗi ayyukansa sai da ya faɗi ayyukansa sai ke cewa wallazin ta da'una min duni lalle waɗanda kuke kira koma bayan Allah ne ma yamlikuna min qitmir basu mallaki komi kankantan abu ba ko da dan farin fatan nan na bayan dibino kwallon dibino inna la fariqul habbi wan nawa akwai nawa ko nawa shine asalin kwallon cikin habba din shine kwayar gaba daya in ka bude cikin kwallon yana da wani farin abu to dan farin abin shine kutmir to wanda suke bauta kowannan abin ba zai iya halitta ba to sai zaka je ka bauta masa ba zaka bauta Allah subhanahu wataala ba in kuka karanta ayoyin gaba daya na ci minti nawa yawa to ina ina saita alin kure Allah subhanahu wataala yake cewa yulijul layla fi nahar wannan ayoyin kenan wannan ayar da take gaban mu suratu fatir yulijul layla fin nahar Allah shine mai shigar da dare a cikin rana wa yulijun nahara fil layl mai shigar da rana a cikin dare shine mai wannan aikin yanzu ba muna dare ba nan da awa daya ko awa biyu zaka gari ya zama fayau dukkan mu nan na ba mu asamin ina makunnin wutan kowa ne mu shi ta ina ake kunnawa saboda gobe sai mu ki kunnawa da wuri in dare yayi bayan magariba duhu zai shigo ka gaya mita ina ake kashe fitila idan ubangiji ya ga dama ya ce ba za ta kasu ba sai ku yi wata ɗaya babu dare ko ku shekara kuna cikin dare tabu ruwan Allah to shine yulijin laila fil nahar wa yulijin nahara fil layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar Allah dai shine ya saukare mana ya yassare mana rana da wata ta shiga ta fita ta fito ta fadi ta haska ta rufe ba wanda ya sai wannan aikin in ta fito ta gabar ba isa ka ce ta koma ba in ta nufi yamma na wanda ya sai mai da ita in rana ya fito ta yamma ba wanda ya sai ce a fito ta can wajen sai Allah kullun yajri li ajalin musamma dukka da rana da wata da duhu da dare suna tafiya ne da ajali wani lokaci kankani akwai ranar da wallahi babu dare wallahi babu wata wallahi babu rana ba za ku ganta ba akwai lokacin na zuwa zalikumullahu rabbukum wannan fa shine ubangijin ku din mai haka din kinan shi dace ku bautawa shi ya dace ku ji tsoro shi ya dace ku san shine mai taimakon ku shine mai kashe ku shine mai raya ku shine mai azurta ku tawakkal tawakkal ala tawakkaltu ala ala Allah rabbi menene waka abin nan ringington sai na ne eh tawakkaltu fi rizqi ala Allah raziqi wannan kawai na ji ta ne abin nan na ga ringinton tsin ne kawai na ce wannan shi zan saka tawakkaltu fi rizqi ala Allah raziqi nayi tawakkali game da arziki na ga ubangiji mai azurtawa shi kadai ban yadda akwai wanda zai bani sisi ba nayi tawakkali shine zai azurta ni kuma wallahi yana yi to haka zaka yi to kaga zalikumullahu rabbukum lahul mulk wannan shine ubangijinku mamallaki mai mulkin kowa da komai duk wani sarki da waye da yake ji ubangiji ne ya bashi wannan iko ne sai Allah ya kawo wannan aya sai wannan aya ta gaban mu din walladina tad'una min dunihi lalle wanda kuke kira koma bayan Allah ma yablikuna min qutbir basu mallaki koda farin fatan cikin dibinon nan ba za su iya ba wa in tad'uhum da za ku kiraye su ko suna raye ko suna mace ba shehin da zaka kira yana raye ya taimake ka ba abin da zai iya maka balle kuma yana mace yana rayuwa kana ga tare da shi kuke layin asibiti shi nasa ma yafi bala'i ya kasa ma zama a Najeriya ya kasa zama a kasarsa kai asibitin ka ma maternity ya ishe ka shi kuma sai ya tafi London sai ya tafi Turai sai ya tafi India kuma ka ce wannan shine abin kirki kai fa wani wani rashin lafiya ma baka zuwa asibiti wani rashin lafiyan kawai me sunan abin nan shuwaka zaka nema kawai a matse maka ita a kada maka ruwa ka sha kuma ka tashi kai tafiyanka shi kuma sai ya shi ba zai yadda je matanici ba shehin da kake ganin zai taimake ka shi asibitin sa ba Abuja yayi kada shi asibitin ta sai ya tafi wajen manyan arna da ba su san Allah ba a gunsa zai je nemo magani kuma ka je kana bauta tsumman nan kana ganin zai iya maka wani abu wata tsiya wa in tad'uhum la yasma ba'udu'akum wala da zaka kira su ko suna raye ko suna mace wallahi ba sa ji yanzu in baya masallacin nan duk abin da zamu yi duk lasfika nan ba ta kai masa bai san me muke faɗa ba amma Allah yana ji yana gani yana tare da kai duk motsinka ya sani walau sami'u kai da ma za su ji kiran da ka musu din mastajabu lakum wala ba za su yi amsa muku ba shehi ka sa yau din nan nayi kudi wallahi ba zai sa ba ba zai iya ba ba nasa bane yasa daga wata almara sako ne kuma babba yaran facebook wani kawo hoton wani irin shehin da ake roƙon sunna shehi wai kudi nake so ne sai a ƙasa sai ya kwame ya ce shehi fa ba shi da atm shi ne maganar gaskiya ko da akwai atm to ina yake da zai baka atm bai san shi ba ma ka rudi kanka ka ɗaura guru kana jin wai ita za ta maka tsiya laya wai za ta taimake ka to da suna nan din ma ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati amma fa akwai rigima ranar tashin alkiyama yakfuruna bi shirkikum za a zo gaban Allah za su tsine muku za ku tsine musu shehi zai ce Allah ya tsine maka da bauta da ka bauta min ai Allah kada ya kace ka bauta shi kuma kai kuma kace Allah ya tsine maka shehi da nake bauta maka kai da ina bauta maka istabarra allazina tubu min allazina tabu haka za a yi tsinaniya da wanda ka bauta da wanda ka yadda shi wata tsiya ce ranar tashin alkiyama haka masu zuwa gurin boka duk abin da zai faru na kasuwancin mutum zai ce sai ya je gurin boka sai yadda boka ya gaya masa ka mai da shi Allah bokan nan in ka zazzage shi kana inda kake bai sani ba ba abin da zai maka ba zai maka komai ba ba zai taimake ka ba wala yunabbi'uka mislu khabir wallahi babu wanda zai baka labarin da kokolwanka za ta gane ilimi ya shige ka irin wanda yake sani shine Allah subhanahu wataala Allah ne zai nuna maka shi kada yake kira to shine wannan al'aya din Allah subhanahu wataala yake cewa walladina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir wa'annan hadisan da malam ya kawo a gaban mu hadisai kusan guda hudu ne ko wa'annan suna fito mana balo-balo cewa babu wanda zaka nemi taimakon sa sai Allah ba wanda zai taimake ka sai Allah ba wanda zai azurta ka sai Allah ba wanda zai maka sai Allah babu wanda zaka dogara ga shi sai Allah ba wanda zaka ji tsoro sai Allah ba wanda zaka yi tawakkali sai Allah wa'annan hadisan karanta su kadai mu shiru mu ji su kadai ya ishe mu mu ta yi aiki bari mu fara karanta su wa fi sahih ya zo daga sahihul bukhari an anas daga anas qala annabi yake cewa shujjan nabiyyu sallallahu anas din kai yake cewa shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma uhud an yi wa annabi kaca kaca a yakin uhud aka faffasa wa annabi kai sallallahu alaihi wasallam annabin Allah fa annabin Allah fa aka fasa masa kai wa kusirat rubaiyatuhu aka karya masa haƙwaransa guda hudu wa aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya duk halittan da Allah ya babu irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu irinta ba a yi ɗan gata kuma ba za a yi ba a gurin Allah irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa ran kiyama za su gane shi mai gida ne ogansu ne sallallahu alaihi wasallam shi ne makaman mahamudan ɗin nan da Allah ya fada ya ba suka rabbuka makaman mahamuda shi ne duk annabawa abu zai taso ba wanda zai iya yi annabi ne zai ce ku jira ni zan je ne ba wanda zai iya tunkaran Allah saboda haiba amma annabi ce ku zauna ku banni zan je na samu Allah shi fa wannan wannan bawan Allah ɗin mai fada a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ne aka yi yaƙi yaƙin Uhud aka fasa masa kai aka karya masa haƙwara annabi ransa ya ɓaci kowa ransa yana ɓaci duk halittan Allah Allah ransa yana ɓaci annabi mutum ne yadda mutane suke samun ɓaci rai suke shiga damu annabi yana shiga kuma duk Qur'ani ya gaya maka ya gaya mana wala yahzunka qawluhum haka Allah ya faɗa ka daina ɓata rai da jin haushi da shiga damuwa akan abin da suke gaya maka kaga annabi yana shiga damuwa kenan to annabi ran sai baci sai yazo yana addu'a kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyu shajju nabiyyuhum ya ma za a ce mutane za su samu rabo da suka fasawa annabin su kai suka karya musu hakori yanzu nan annabi bai fara shiga gonan da ba nasa ba ya fara ko bai fara ba ya fara shiga wannan su fasa kan annabinsu Allah ba zai gafarta musu Allah ba zai sa su ci nasara ba annabi ya faɗi kalmar nan wannan ai ba naka bane ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba naka bane wannan na Allah ne ai duk barnan da suka yi ko kashe annabin suka yi ya kai annabi ba naka bane sai Allah ya saukar da wannan ayar laisa laka min al'amri shay'un wannan al'amarin karka sake magana ya Muhammad al'amarin nan ba naka bane aw yu'adhibahum aw yatuba alaihim in Allah ga dama ya musu azaban Allah ga dama wallahi sai ya tuba a gare su ya yafe musu duk da sun jefi annabinsu sun fasa annabinsu kai ne nuna ka kofar tuba a buɗe take saboda haka wannan ba naka bane babu rahama a wajenka ta cewa kai zaka sa su aljanna babu wuta a hannunka da kai zaka saka su a wuta ni ne kadai ko me suka aikata kuma wannan hadisin bai ishe muka karatu ba ka gaya min in annabin da muka yabe shi muka faɗi girmansa muka ce babu irinsa ba a yi irinsa ba ba za a yi ba Allah bai mana alƙawarin zai yi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi bai yi alƙawari ba to da ka ba za a yi ba in shi ba shi da wuta ba shi da aljanna za a cuce shi ba zai ɗaukar mataki ba sai abin da Allah zai yi ina ga wani tsumman da ba labarinsa baka san shi ba ma ina ga wanda bai kai kowa ba bai kai komai ba kaje kana dogaro a kansa ka tafi wajen boka kazami a jeji ya baka zobe ya baka sarka ya baka hankicif ya ce wani hankicif din kullun yana karkashin gadonka mata ya dauki wani abu ya kulla ya ce karki yadda ki cire shi cikin fulonki kin mai da shi ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya maka komai ba sai abin da Allah zai yi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimuna kuma kun san ikon Allah bari mu zo hadisi na gaba duk waɗanda suka sa aka jefi annabin nan wallahi duk Allah ya yafe musu a nuna maka ba naka bane duk Allah ya yafe musu aljanna za su shiga su ne manya guda uku manyan shugabanni guda uku na kafirci a lokacin suka shirya abin za mu same su a cikin hadisi yanzu nan dan a nuna maka Allah shi kada yake kayansa baya shawari mu je hadisi na gaba وفيه هل ينزي هذا لك بخاري عن ابن عمر لك عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي عبد الله بن عمر إن يجي النبي كان سنة إذا رفع رأسه من الركوع النبي إن يدعو كان صدق ركوع من الركعة الأخيرة من الفجر دقى ركعة قرشين صلى أصبع يوم يوم قنوتي هو يوم ميبكو تو wannan ana maganar alkunuti kenan ana cikin masifa da bala'i ta annabi in ya dago daga ruku'in sa na karshe na sallan asuba bayan ruku'i kenan bayan ruku'i annabi yake yi da cewa mun ce ya halatta ayi ta kafin ruku'i mako lokacin da aka jefe shi din nan aka fasa masa kai aka karya masa hakwara ba bala'i ya zo ba ba masifa ta zo ba kai an zo an fasa maka kai ne annabin ka fa aka yi wa haka annabi ce ba inda zan je ba inda zan kai karana ba zan ba zanga zanga ba wanda zan ci mutunci mu dawo masallaci da aka dawo masallaci sai fara addu'a Allahumma al'an fulanan wa fulanan Allah ka tsine wa wane da wane annabi yana kiran suna wannan ba aqidar mu bane aqidar mu babu kiran suna duk wanda zai baka kira shi ka tsine masa babu anan gurin aka yi wa annabi gyara sallallahu alaihi wasallam ba'da ma yaqulu bayan annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kenan in ya dago daga ruku'i ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu to sunna ga liman in ya ce sami Allahu liman hamida ko da ma mu za su ce rabbana wa lakal hamdu shi ma zai ce rabbana wa lakal hamdu aboye to kun ga abin da hadisin ake faɗa bayan annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu abdallah rabbana wa lakal hamdu bayan yayi wannan to ga addu'an da yake yi bari ku ji ta sai ya ce Allahumma al'an fulanan wa fulanan Allah ka tsire wa wane da wane fa anzalallahu sai Allah ya saukar da fadin Allah matafi sarki laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimuna al'amarin ba naka bane ai in Allah ya ga dama ya karbi tubansu in Allah ya ga dama ya azabtar da su ko ma yaya ne aka yi ɗayan biyun yanzu dai kan azzalimai ne sun cuce ka har yanzu ban faɗi sunan su ba ko a nan gurin mun ce yana kiran wane da wane da wane ban faɗi suna ba mu je hadisi na gaba wa fi riwayatin a wata riwaya yad'u ala safwan ibn umayya yana addu'a ga safwan dan umayya wa suhail ibn amr da suhail ibn amr wal harith ibn hisham da harith ibn hisham dukkan su sun musulunta dukkan suna cikin manyan sahabbai a wata riwaya akwai hadda amru bin al-as amru bin al-as ba baban abdullahi bin amru bin al-as wanda yana daga cikin wanda suka fi kudi a sahabban annabi yana daga cikin wanda suka fi kowa taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsu yana cikin wanda annabi tsine musu saboda suka Allah ya ce a karka sake tsine wa kowa wannan ba al'amarin ka bane kawo karanka guri na kawai an zalunce ka amma karka tsine wa kowa fa innahum zalimun in naga dama kuma yin karbi tubansu kuma yi karbi tubansu in annabi sallallahu alaihi wasallam za a masa abu ya ce Allah yaushe mutanen su yi kaza a Allah ya ce ba naka bane waye kuma zai iya yin wani abu annabi fa aka yi wa wa fihi har yanzu daga bukhari annabi hurairah daga abu hurairah qala annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya tashi ya tara mutane da jama'arsa da 'yan gidansa duk wani na kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam na jini annabi sai da ya tara su don ya nuna musu ba abin da zai iya maka sai abin da ka yi tsakaninka da Allah bin Allahnka ne zai tsere da kai amma ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni in ba in kana da matsala da Allah ni ba ba zan shiga ba ka zama mushriki ka ki bautawa Allah ni in zo a Allah shi kada yake kayansa annabi ya tara su hina unzila lokacin da Allah ya saukar da wa anzir ashiratakal aqrabin da aka saukar da wannan farin Allah anzir ashiratakal aqrabin je kai wa ƴan uwanka na jini wa'azi to dama wa'azi daga gida ake farawa kai wa kanka aga abin da kake faɗa kana aikatawa ƴaƴanka matanka iyalanka sannan sai ka fito anguwarka ko kuma mu ce na kusa da kai makwafta in ka gama anguwa in ka gama ka shiga gari shi yasa kuskure ne kana malami ƴaƴanka ba su sha karatu ba anguwarka ba su sha karatu ba garinka ba su sha karatu ba amma kana can kana yawace yawace a wani guri kai ne can kai ne can kai ne can kana ta bawa mutane karatu kai baka bawa gidanka ba to da aka saukar da wannan ayan sai annabi ya tara mutane ya ce ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa kabilar su kenan ko aw kalimatan nahwaha ko wata kalma kwatankwacin haka yace ishtaru anfusakum wallahi kowa ya je ya yanta kansa kowa ya yanta kansa da kansa kusancinka da ni ba zai saka shiga aljanna ba nisanka da ni ba zai hana ka shiga aljanna ba zai ba zai saka ka shiga wuta ba duk nisanka da ni inda ka bi Allah zaka shiga aljanna duk kusancinka da ni in ka saba wa Allah kai kibin Allah wallahi ba zan kara maka ba zan amfana da kai da komai ba Abu Lahab zai shiga aljanna ne dan wuta ne tabbat yada abi lahabin wa tabba kuma dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam abu jahal zai shiga aljanna ne kawai dan uwan annabi ne abu talib zai shiga aljanna ne babban annabi ne yana da gaske wanda suka ba kowa fiye da kowa kariya amma ya bi Allah ne nassin hadisi ka shiga aljanna ba abdul muttalib duka wayannan su a hannunsu annabi ya tashi amma sun bi Allah ne sun karbi addinin da annabi ya zo da shi ba su ba za shiga aljanna ba to balle kai wani can wato a duniya ka je kana ta kama shi ka fito da hotuna kana ratayawa gidanka duk kamar ne shi da hotuna wai in yana ciki in hotonsa ba na ciki ba za ka halaka ba ka bi jikin gini kana kallon drawing daga wani drawing na ruwa ya yi kuskure ya ɗan yi rawani sai ka ce ga shehinka ya bayyana a jikin gini da wata ran ma za ku ga an ce muku ga umar doka jima ya bayyana ni ba zan bayyana wata ran ba duroyin mane ba ruwa ne zai daki gini kawai kaga dan zane ba wata sai kun ga kamata ni ma shehi ni ma wali ku zo ku a baya inde ba inde abun haka ne kuskure ne wannan kar mutum ya rudi kansa wallahi ran kiyama ba zai kai labari ba annabi fa ya tara su yace ku fanshi kansu la uguni ankum minallahi shay'a wallahi ba abin da zan iya muku a gaban Allah sai kun bi Allah ya abbas ibn abdul muttalib ya kira babbansa Abbas dan Abdul Muttalib duk da fa ya karbi musulunci yace la ughni anka min Allah shay'a wallahi bazan amfanar da kai da katabus ba sai abin da ka aikata zakaninka da Allah ya safiyatu ammatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake safiya umman annabi sallallahu alaihi wasallam kanwar mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan iya ce miki la'ugu ne an kimi na lashe a wallahi ran kiyama ba zan iya miki komai ba sai abin da kika bi na wannan addinin da na zo da shi inda baki bi ba ba abin da zan iya miki kuma ni ba ni mai yi ba Allah ne mai yi wa ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai kira yassa wanda yadda na faɗa Allah bai yi halittar da yake so ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai aifi wanda ta kai fatimatu ba duk ƴaƴansa yana son su amma son da yake wa Fatima ya wuce duk inda kake tsammani radiyallahu anha to sai ya kira ta yace yake Fatimatu yar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salini min malillahi duk salimi min mali duk abin da kika san na mallaka na dukiya in kina bukata roƙe ni shine nawa gashi kina kallo zan dauka na baki ma shi ita duk abin da yake so in dai ina da shi gashi zan dauka na baki amma fa ki sani wannan da zan bakin wanda nake da iko ne amma abin da ke gurin Allah ko wuta ko aljanna la ne anki min Allah shay'a wallahi ba zan iya ƙara miki komai ba a wajen Allah sai abin da kika yi wannan babi ne babba annabi ya tara mutane ya faɗa musu ni ba zan muku komai abin da kuka yi ba zan ceci kowa ba sai wanda ya cika sharadin ceto ai mun yi maganar ceto ko ceto yana da sharadi yana da ka'idodi to duk wanda bai cika sharadin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai cece shi ba Allah ya mana jagoranci nan gurin zamu dakata subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik gobe zamu tashi darasi na 16 kuma babi na 16 okay ran monday kai ko ranan monday eh eh ranan laraba kai ko tunda monday tuesday muna da iziya ne ko to zamu dakata nan gurin mu sallallahu alaihi wasallam muhammad wa alihi washabihi wasallam Allah ka karawa annabi rahama Allah ka karawa annabi tsira Allah ka karawa annabi daraja dama mai daraja ne ko kai ko karkai haka yake shi yayi kuma kullun ƙari yake samu sallallahu alaihi wa sallam kai abin da ya rige maka kawai ka je kai wa annabi biyayya ka bi annabi kuma an ce annabi ya fada ka rufe idanka ba ruwanka kawai ka bi ka gane ba ka gane ba kawai ka bi shine bin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana jagoranci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh